2026 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala cikin littafin mai albarka na sifatus salah wallafar Sheikh Muhammad Sali Al-Uthaymin alaihi rahmatullah dan uwa idan ba a manta ba a jiya a cikin wannan fasali na 11 fasalin da malam ke mana bayani game da khushu'i a cikin sallah da kuma abin da ke gyara tawaya idan ta samu a cikin sallah malam ya kai matuƙa ya kai ya kawo wajen ƙoƙarin fahimtar da mu abubuwan da za su haifar mana da hushu'i a cikin sallah sannan kuma ya kawo mana maganin da za mu amfani da shi wajen magance wasu wasin shedan idan ya bujiro mana wanda mun ji magani ɗaya tilo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bawa masallaci idan shedan ya bujiro masa har annabi ya bamu labari cewa sallallahu alaihi wasallam wani shedani ne mai suna khinzabun ko khanzabun ko khunzub mai zuwa yana sanya wasuwasi da hana masallaci jin daɗin sallarsa ta hanyar saƙa masa da raya masa abubuwa daban-daban lokacin da ya shiga cikin sallarsa. Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, ya ce duk lokacin da mutum ya ji irin wannan ya yi a'udhu billahi mina shaitanin rajim ya tofa a ɓangaren hannun hagunsa na guda uku. Bayanin da malayi mana je shi ne, shin idan mutum yana sallah tare da mutane sai irin wannan wasuwasi ya kama shi shin zai yi wannan tofi mala ya ce zai yi ta'awizi amma tofi ba zai ba dan kada ya cutar da wanda ke barin hannun hagunsa amma da zai ce ya uzu billahi yawa to kusan bangaren fasalin guda biyu ne dama akwai bangaren khushu'i akwai bangaren gyaran sallah yadda mutum zai iya gyara gyara sallarsa idan ta samu na kasa to yanzu malam zai shiga ɗaya bangaren sai malai ce qad yaqulu qa'ilun ai wani mai fadi zai iya fadi yace qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin da muka baro na Uthman ibn Abi al-As radiyallahu ta'ala anhu annabi ya faɗa a cikin wannan hadisi yace yaqulu uzkur kaza wa kaza shedan zai rinka gaya wa masallaci cewa tunda kaza tunda kaza ba wannan ba hadisin Uthman bin ibn Abil As bane hadisin da muka wuce shi ne a baya hadisin Usman shine hadisin Hinzab din can hadisin wancan shedan shedan zai rinka ce da mutum uzkur kaza tunda kaza uzkur kaza tunda kaza lima lam yakun yadhkuru hatta yadhalla ar-rajulu la yadri kam salla cikin irin abin da da kafin ya shiga sallar baya kawo shi ba kuma ya tuna shi a cikin zuciyarsa har mutum ya kasance bai ma san kam salla raka'a nawa ya sallata ba da yawa hakan ta kan faru fama da wa'u hadha shak to sai mallai ya kawo maka a maganin ita ma wannan matsala sai mallai ce menene maganin wannan shakka da take bujiro mutum lokacin da ka shiga sallah aka yi rashin sa'a shedan yayi tasiri akan ka kai wasu wasin da ka kasa tantance raka'a nawa kake ya za ka gyara sallarka yan uwa ga yadda al'amarin yake wani yana da muhimmanci kwarai da gaske na qulu mala ce sai mu ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah kullu da'in lahu dawa lalle kowace cuta tana da magani kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana mala ce ga yadda zaka yi imma ayyata rajjaha indaka ahadu at-tarafaini fa'amal birrajihi ko dai ka ya kasance ɗaya daga cikin ɓangarori guda biyu yarin jaya a wajenka misali baka san adadin rako'in da ka sallata ba kana shakka raka'a biyu kake ko raka'a uku to dole sai ka samu ɗaya daga cikin ɓangarori guda biyun shakkan nan yarin jaya a wajenka ko dai ya kasance kafirin jayar da raka'a uku ke ciki yanzu ka taso daga ta biyu ne ka shiga ta uku kuma zato mafi rinjaye shi ya fi tabbata a lokacin raka a uku ce, amma kana da ɗan kokonto a kan farka a biyu. To idan irin wannan ne mala ce fa'amal birraji sai ka yi amfani da wanda ya farin jaye, za mu zo mu ji misali, amma dai kamun mu ci gaba abinda nake so in kawo mana wanda zai buɗe mana ƙwaƙwalan wajen fahimtar bayanin malin shi ne, maratibul idrak, martabobi na riskar abubuwa, guda hudu ne akwai al-yaqinu akwai adh-dhannu akwai ash-shakku akwai al-wahm yan uwa shi al-yaqinu shine ka riski abu 100 bisa 100 yadda yake Allah ya sa an fahimta misali ka gane abu ka fahimci abu zuciyarka ta kawo maka abu 100 bisa 100 baka da kokonto ko shakka a kansa yanzu misali lokacin da zaka fito daga gida a lolar da ka shiga kai a ban daki ko a tsakar gida ko abin da ya kamata ka yanzu kana da shakka akan ta wannan yakini ne kenan yanzu akwai wanda yake tunanin cewa bai yi alola bai to masallaci to kana da yakini akan kai mai kenan alola to wannan shi ake cewa yakini akwai azzannu shi azzannu shine kana da kai abin to amma kuma kana da dan wani zato da yake nuna maka kamar ba kai ba sai dai kuma daidai din bangaren kai din shine kamar 60 to 70% an fahimta sauran kuma ɗan wanda kake tunanin baka ba shine kamar talatin zuwa arba'in kaga wanne farin jayi daidai ɗin an fahimta to wannan shi ake cewa zato ‘yan uwa akwai ashakku ita kuma shakka 50-50 kayi ba kai ba ka kasa rinjayar da ɓangaren kayi ka kasa rinjayar da ɓangaren mai ba ba kai ba ‘yan uwa ana fata an fahimta da kyau sai alwahamu shi alwahamu shine ɓangaren kuskuren kuma ya fi yawa ɓangaren kuskuren shine 70 to 60 percent ba kai ba amma akwai wani ɓangare da yake nuna maka kamar kayi shine 30 percent to idan ka fahimci wannan insha Allah ta'ala bayanin da zamu yanzu zai zo maka da sauki kwarai da gaske malam yace imma ay yatarajjaha indaka ahad at-tarfaini imma dai ɗaya daga cikin ɓangarori guda biyu ya rinjaya a wajenka ko kayi ko baka yi ba misali a ɗauka kayin shi ne ya farin jayi wannan menene kenan a cikin bayanin da muka yi idan an fahimci bayani na da kyau ‘yan uwa azan da kyau zato ne kenan tunda shi ne ɓangaren da ya fi me ya fi yawa to shi idan azannu kai za ka gina ne akan me akan mafi rinjayin zatonka yanzu ka ɗago daga raka a ta biyu ka shiga ta uku sai wata zuciya take ce maka anya ba ta biyu kake ba to amma bangaren da yake ce maka ta ukun fa kake yafi yawa zaka koma kai ta biyu a'a ci gaba a ta ukun taka bayani ya fito to wannan shine abin da malai yake nufi wa imma Allah ya tarajjaha fa amal bil yaqini ko kuma ya kasance ba bangaren da ya rinjayi daidai wa daidai kake gani da daidai da zatan da shakka da zatan daidai ne wannan ya sunansa kenan ashakku ko shine daidai wa daidai to shi irin wannan mala ya ce fa'amal bil yaqini sai kai amfani da yaqini me yaqini yanzu ka taso daga raka'a ta biyu ka shika ta uku sai kake tunani wannan ta biyun ce ko ta ukun ce ka kasarin jayar da ta biyu kake ko ta uku me yaqini anan raka'a biyu ne yaqini ko raka'a ta uku raka'a biyu ce yaqini dan kana da tabbas kai raka'a nawa biyu yanzu wacce kake shakka akan ta ta uku to sai ka gini akan ta nawa kenan ta biyu sai ka dauka cewa ta ukun nan kai babu ita yanzu da ka taso kawai ta biyu kake dan uwa an fahimta to shine wa huwa al-aqal ita ce mafi karanci raka'a biyu kenan tatbiq malai ce to ga yadda za a dabbaka abin ga abubuwan a misalce a aikace ga yadda za ga yadda al'amarin yake rajulun shakka fi salati adh-dhuhri mutun ne yayi shakka a sallar azhar hal salla falasan aw ithnatayn shin raka'a biyu ya sallata ko raka'a uku wata rajjaha indahu annahu salla falafan amma sai ya rinjaya a zuciyarsa cewa fa wannan raka'a ta uku ce duk da akwai wani dan bangare na zuciyarsa da yake ga masa biyu ce fa amma bangaren raka'a ukun ya fi rinjayi Mala ya ce, irin wannan lokaci na ƙulu sai mace masa ya ja'aluha falafan, zai mai da raka nan ta zama ta raka ukun, ma'ana zai mai da ita zai ɗauke ta a matsayin raka ukun ba bintan da yake zato a kanta ba. Wa ya ati bin rabi'a ya zo da raka'a ta hudu, sannan ya yi sallama sai kuma abin da zai biyo baya biyo baya kamar yadda za mu zo mu ji. Wa in tarajjaha indahu anna hafnatani idan kuma ya rinjaya a gare shi cewa raka'o'i guda biyu ne. tabbas zuciyarsa ko kuma mafi rinjaye zuciyarsa abin da ya fi rinjaye shine raka'a biyu ne ya ji alu hafnataini sai batta a matsayin raka'a nawa raka'a biyu wa ya ati bi thalitha wa rabi'a ya kuma zo da raka'a ta uku da raka'a ta hudu in uwa Allah ya sa ana fahimta wannan bayani yana da yana da muhimmanci a cikin sallaka sosai da sosai mithalun akhar ga wani misali ne daban rajulun mutum ne shakka yayi shakka hal salla salafan aw ithnataini shin raka'a biyu ya sallata ko raka'a uku walam yatarajjah bai iya rinjayar da kowanne bangare ba biyun ko ukun ya kasa rinjayarwa zuciyarsa ta tsaya tsakiya biyu uku biyu uku bai iya rinjayarwa ba qala yace wallahu ma wallahi ma urajjihu anna hafnatani aw annaha thalath wallahi bazan iya rinjayar da wannan raka'ar da ne biyu ce ko uku ba bazan iya ba naqulu sai mu ce da shi ibni ala al-yaqin yi gini akan yaqininka kamar yadda muka faɗa baya me yaqini yanzu raka'a biyu ko to sai ya gini akan raka'a biyu waccan ta ukun sai ya jefar da ita ita ce shakka sai ya watsar da ita sai ya gini akan yaqininsa wa huwa al-aqall ita ce ko kuma shine mafi karanci al-aqallu ithnatani mafi karancin ita ce raka'a biyu idan malaci in ku haka ne ij'alha ithnataini wa ta'ti bi thalitha war rabi'a karo na biyu bangare na biyu na misalin zaka yi gini ne akan yaqini sai ka mai da sallar ka yi zaraka'a biyu kai sai ka zo da ta uku ka zo da ta hudu shikenan ka gama sallar sallah ta gyaru kenan ko kaga shakka ta so ta bata maka sallah shi dan yazo ya lalata maka sallah sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba mu solution yace kakka bari shi dan ya maka wasa yi abin da ya kamata idan shakka ce yi gini akan yaqini in zato ne kai gini akan mafirin jayin zatanka ba shikenan ka gyara sallar ka ba ka turmuza hancin shedan a ƙasa ne eh kamar ka dauki shedan ne ka sa kansa a ƙasa ka turmuza shi a cikin ƙasa shi so ya lalata maka sallar gaba daya amma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tunda muna da shi sallallahu alaihi wasallam ba zai bari shedan ya mana wasa da sallah ba baqiya lana to yanzu abin da ya saura a gare mu hal hunaka shay'un yujbiru hadha al khalal shin akwai wani abu da zamu gyara wannan matsalar wannan halal din da muka samu a cikin sallah wannan abin da aka sa ai yanzu wannan shakkar da kai da kana ta yi a cikin sallah bi ce uku ce bi ce wannan matsala ce a cikin sallah ko ba matsala bace matsala ce shine khalal din to akwai abin da zamu gyara shi ko kuma shikenan mun ci bilis shine zamu ji jama'a lati huwa shakku wa taraddud shine wannan shakka da kai kawo da muka yi ta yi din naqulu malai ce sai mu ce na'am eh akwai abin da zamu gyara sallan mu da shi ash-shakku wa taraddudu shi ita shakka da kuma kai kawo idan mutum ya yi ta a cikin sallah da'un lallai cuta ce cuta ce da ta faru a cikin sallarsa wadda lahu da'un kuma tana da magani da ake sha domin a warke maganin shi ne wa huwa sujudu sahawi ita ce sujjadar rafkanwa da shari'a ta shar'anta mana idan ka samu matsala a cikin sallarka sai kai sujjada guda biyu dan gyara wannan matsalar da ta faru a cikin sallarka ko dai sujada ta kasance qablu ko ta kasance me ba'd yawwa yakfi sajadatayn lisahwi mala yace sujadoji guda biyu sun wadatar wajen gyara sallaka dan wannan rafkanuwa da kai lakin hal yasjudu qabla hal yasjudu qabla ay yusallim aw ba'dahu shin zai yi sujada ne kafin yayi sallama ko kuma bayan yayi sallama a irin wannan yanayin ake nufi in uwa an fahimta ai ko wannan yanayin guda biyu da muka kawo misalansu na farko mafi rinjayin zato da ka gina sallaka a kai zaton da ya shigo ko na biyu shakka da ka kasa rinjayar da abin da yake daidai shi ma dai wani abu ya shigo ko to duk guda biyun ya za a ka gyara sallaka na ƙulu mala ya ce sai mu ce idza kana ladaihi tarjihun wa bana ala rajihi yasjudu ba'da salami idan mutum yana da abin da ya rinjayar a zatansa kun ga misali na farko kenan ko wanda zatan yafi ƙarfi karin jayar da zatanka ka dora sallaka a matsayar ka ukun ka kawai ka wuce an gano misali na na farkon aiko to idan irin wannan yanayin ne zai mutum zai sujjada ne bayan sallama bayan sallama idan irin na farko ne wa idza lam yakul ladayhi tarjihun idan ko mutum ba shi da abin da ya rinjayar shakka ne ya kasa rinjayar da daidai da rashin daidai wabana alal yaqini yayi gini akan yaqininsa shine mafi karancin abin da ya sallata yakunu qabla salami to sujada ta kasance me kafin sallama yan uwa duk wani abin da malam ya faɗa fa ba fa ya faɗa ne da ka ba akwai hadisan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma zai kawo su kamar yadda zamu zo mu ji amma dai a fara fahimtar abin a farko idan kai idan sallar ka zato ne ya faɗo maka abin da sana kawo mana wancan abin farko kenan dan ka bambance in ka in zato ne ya faɗo maka a cikin sallah ka san me zato to zaka sujada bayan sallama ne idan kuma shakka ce ta faɗo maka a cikin sallarka ka san me shakka zaka yi sujada kafin sallama an gane yan uwa idan zato ne ya faɗo maka shine ɓangaren daidai ya farin jaye sama da ɓangaren da ba daidai ba sai ka yi gini a kan ɓangaren daidan to idan ka gama sai ka sujada bayan sallama sai ka yi sallama sannan sai ka sujada idan kuma ka kasa rinjayar da daidai da rashin daidai to a lokacin kuma za ka yi sujada ne kafin kai sallama bayan ka yi tahiya cikakkiyar tahiya maimakon ka ce assalamu alaikum kawai sai ka mai da goshin ka ƙasa sai ka ƙara yin wata sujada ka ɗago ka ƙara yin sujada sannan ka yi sallama kamar yadda za mu zo mu ji Allah ya sa an fahimta. Malai ce, Dalla ala zalika hadithu Abi Sa'idin radiyallahu anhu, wa hadithu Abdullahi ibn Mas'udin radiyallahu anhu, ƙalar Rasulu sallallahu Alaihi wasallam. Abin da ya nuni bisa wannan abin da malam ya ambata, lalle akwai hadisi na Abu Sa'id al-Khudri Allah ya ƙara masa yarda, da hadisin sahabi Abdullahi ɗan Mas'udin Allah ya ƙara masa yarda, dukkaninsu suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa idza shakka ahadukum fi salatihi idan ɗayan ku yayi shakka a cikin sallarsa shakka a cikin sallarsa ai mutuno shakka ko idan ɗayan ku yayi shakka a cikin sallarsa falam yadri bai sani ba kam salla raka'a nawa ya sallata salafan am arba'an raka'a uku ya sallata ko raka'a hudu sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bada maganin yace falyatrahi shakka to yayi jifa yayi watsi da shakkar ya jefar da shakkar yanzu menene raka'ar a menene shakkar raka'a uku ne ko raka'a ko raka'a hudu dan uwa me shakkar ina so barin ka tafiya tare a karatu raka'a uku ne idan mutum yana sallah bai sani sai ya manta saboda shakka raka'a uku yayi yanzu ko ta hudu a cikin raka'ar da yake to sai annabi ce watsi da shakar yanzu mai shakar a ciki raka'a uku da kyau raka'a uku ce mai ta shakka ko raka'a ta raka'a raka'a hudu ita ce shakka raka'a ta uku ita ce yaqini ko yawwa to akan wace zai gina kenan akan raka'a uku da kyau wal yabni sai annabi ce tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai yayi gini ala mastayqana akan abin da yake da yaqini akan sa me yake da yaqini ita ce raka'a uku raka hudu ita ce mai shakka sai ya watsi da ita thumma yasjudu sajadatayn qabla an yusallima sannan sai ya sujada guda biyu kafin yayi mai kafin yayi sallama kun ga abin ya fito ko saboda ka zai sujada ne kafin sallama idan ya kasance idan ya kasance shakka ne wannan hadisi ɗan uwa na cikin sahih muslim kitabul masajid babu sahwi fi fi salati was sujudi lahu hadisi mai lamba ta 571 وحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام هكذا أقوي حديث عبد الله بن مسعود الله كارا مسير دا يتي النبي صلى الله عليه وسلم سار تبتا أغريش يتي وإذا شك أحدكم في صلاته هكذا إذن ينكو يشك أتكين سلسا ينكو مسي النبي يتي فليتحر الصواب يكردادي أبن ديك ديدي attaharri shine kirdado kokarin nema kokarin lalubo sai ka lalubo ka kirdada abin da yake shine daidai a cikin shakkan nan da kai ma'ana bangaren daidai shine abin da yafi ko bangaren rashin daidai din idan bangaren raka'a biyu shine abin da ya farin jaya a cikin zuciyarka to shi zaka dora akai idan bangaren raka'a uku shine abin da ya farin jaya shi sai ka dora akai saboda a lokacin zaka iya rinjayar da wani abu akan wani abu a cikin shakkar da ta faɗo maka cikin zuciyarka wata harri sai mala ya ce shi ko kirdado la ya kuno illa ma'a tarjihin baya kasancewa sai tare da rinjayarwa ba za ka iya kirdadar abu ka yi shi ba sai idan kana da rinjayen zato a kansa sannan sai ka ɗora shi mala ya ce sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa cikin hadisin ya ce falyutimma alaihi sai masallaci ya cika sallarsa akan wannan abin da ya kirdada na daidai din thumma la yusallim sannan sai ya sallama kun ga an ya gama sallah sai yayi me sallama bayan yayi sallama kuma thumma yasjudu sajadataini sannan ya sujada guda biyu sujada ke sujada me kenan tarab kanuwa bayan sallama ce ko kafin sallama wannan bayan sallama dan uwa yanzu abin ya fito fili ko kun ga waccan za a yi ta ne kafin sallama wannan kuma fa bayan sallama duk hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi wannan nabin Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin kitabus salati babu tawajjuhi ila al-qiblati haythu kana hadisi mai lamba ta 401 Imam Muslim ya fitar da shi a cikin kitabul masajid babu sahu fi salati was sujudi lahu sai malai ce wal ya'lam anna asbaba sujudi sahwi thalatha mai karatu ko mai saurare sani cewa sabubba dalilan da yasa ake yin rafkanuwa a cikin sallah ayi sujjada duka guda uku ne dukan su guda uku ne kuma bari ku ji su na farko ziyadatun shine kai kari a cikin sallah na biyu wa naqasun shine kai ragi a cikin sallah na uku wa shakkun kai kokonto a cikin sallah me na me na hudu waɗannan sune suke jawo ayi rafkanuwa a cikin sallah na farko da za ga wani lokaci na yani sujada suke za a yi sujada cikin sallah ba sujudu sahwi na farko zaka ga ko dai kai ƙari ko kai ragi duk ana samu wani lokaci ko mutum ba zai ƙari ba zai ragi ba amma kuma sai zuciyarsa ta tsaya cike kasa tantancewa ta shakka yayi ta kokonto wani lokaci ayi sallah a maimaita ayi sujada a maimaita kaga ana ta abin nan haka wani lokaci ma wallahi mutum sai rikice gaba ɗaya rasa ma wai aina yake ne a cikin sallah gaba ɗaya Allah faɗa kuke zargi ya samu dace. Sai Mala ya ce, Awalan na farko, Idan sallama al'insanu ƙabla tamami salati, idan mutum ya yi sallama kafin cikar sallarsa, kafin sallar ka raka'a hudu ta cika, kai raka'a biyu ko raka'a uku sai ka zauna kai sallama, kai tahiyya kai sallama, wannan mai kai kenan, ragi kai ko? Yawwa. fa in kana muta'ammidan batalatis salatu idan mutun yayi haka ne da gangan kai raka'a biyu a cikin sallar azhar sai ka zauna kai tahiyya kai sallama sallar ta lalace amma sharadin lalacewar ta yan uwa shine mutun yayi da ganganci yana sane ba mantawa yi ba ba shi da sallah wannan wannan sallar ta lalace kuma ya saba Allah ma wa in kana nasiyan idan kuma mantuwa yayi ko kwanto ne ko shakka thumma zakara sannan sai ya tuna wajaba alaihi an yatimmaha thumma yasjudu lisahwi to yanzu abu biyu yake gare shi wajibi ne akan sai ya cika abin da ya bari din yanzu sallah ce mai raka'a hudu sai raka'a biyu sai sallama sai sai tahiyya sai sallama yanzu akwai cika raka'a nawa kenan biyu abu na farko kenan dole sai ya cika wannan raka'o'i guda biyu idan ya cika raka'o'in nan guda biyu sallah ta cika a'a sannan sai sujjada dan rafkan wannan da wata irin sujada za a yi za mu zo mu ji insha Allah ta'ala yawwa misaluhu ga misali malam zai bayar kamun yazo hadisi sallal insanu dhuhra mutun ya sallaci sallar azhar wacce take da rakawoyi guda hudu walamma qara'a tashahhud al-awwala lokacin da ya karanta tahiyya ta farko istamarra kawai sai ya ci gaba da karatun tayya kun san tayyar farko tana da karama ce da mako gajeriya ce kamar yadda muka ambata a cikin karatu a baya to kawai sai aga ya wuce yana ta tayya wa atamma tashahhud ya cika tayya gaba ɗaya yayin salatin annabi ya nemi tsari daga abubuwa guda hudu ya addu'o'in sa kaga ya dauka wace tayya ce kenan ya dauka ta ƙarshe ce thumma thumma sallama kawai sai ya sallama abin sa malace huna baqiya alaihi min as-salati rak'atani kaga anan wajen abin da ya saura a gare shi a cikin sallar ana bin sa bashi raka'a guda biyu naqulu sai mu ce da shi ittibir rak'ataini bawan Allah tashi ka zo da raka'o'i guda biyu da ka bari waɗannan raka'o'i guda biyun da ka bar su yanzu Allah madaukakin sarki yana bin ka bashin su zaka tashi ka ramo su thumma sallam thumma sallim sannan sai kai sallama thumma sujud lis-sahwi sajadataini sannan sai kai sujjada guda biyu don wannan rafkanuwar da ka yi domin cike wannan gurbin abin da ka bari shi ne abin da mutum zai ya rama rakawo'insa guda biyu ya kuma zo da sujjada bayan sallama guda biyu kamar yadda za mu zo mu ji wa dalilu Allah ya ce dalili eh dadin dadin karatun littafin magabata kenan ba molanka ba eh sai a ce maka wa dalili sai a ce maka qala rasulullahi da Allah ba a nutsar da zuciyarka ba eh kai an kawo maka abu sai a ce annabi ne yayi ai an gama kenan ko eh karshen addini kenan an gama eh amma ai ta kawo maka labari ai ta kawo maka zance ba hadisi ba aya kaga wannan akwai matsala eh shi sa littafin sai ka ji kana jin dadin karatun sa saboda da an kawo bayani an kattattara bayani sai alakanta sai a ce saboda manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam malai ce wa dalilu hadithu abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu dalilin da yasa malam ya faɗi wannan ita shine saboda hadisin abu hurairah Allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama salla ihda salatay al-ashi imma adh-dhuhr wa imma al-'asr annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallace ɗaya daga cikin sallolin da ake yi da rana ko dai azhar ce ko la'asar arrawi marwacin hadisi shine ya shakka ya kasa tantance wanda wanda ya gaya masa hadisin azhar ya ce masa ko la'asar ya kasa amma dai ka dauka ɗaya ce daga cikin sallolin nan guda biyu ko azhar ko la'asar fa sallama min raka'ataini manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da kansa a cikin sallar azhar ko la'asar sai raka'a biyu sallama sallallahu alaihi wasallam sai sai sallah raka'a biye sallama thumma taqaddama ila khashbatin ma'rudatin fil masjid sannan sai annabi ya gabata ya tafi zuwa ga wani katako da aka gindaya shi a cikin masallacin wani katako da aka dan gindaya shi aka aka shimfada shi aka a cikin masallaci sai annabi ya tafi wajen katakon nan fattaka alai annabi je dan kishingade ko dan dogara da shi ya dan dora hannayensa akan sa sallallahu alaihi wasallam wa shabbaka baina asabihi annabi ya hada tsakanin hannayensa haka shine at-tashbik ya hada tsakanin hannayensa haka ya dora akai ka annahu ghadban kama annabi yana fushi kamar akwai wani abu da yake damun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bashariya kenan eh bashariya kenan duk cikan mutum duk mutuncinsa duk addininsa al-awaridul bashariyah sai sun bujuro masa abubuwa na ɗan adamtaka wata rana sai ka same shi yana fushi wata rana ka same shi yana farin ciki ba haka bane wata rana ka same shi yana so wata rana ka same shi yana ki wata rana ka same shi yana jin yunwa wata rana ka same shi yana koshi wannan babu wanda ya wuce wannan ɗan adamtakan kenan to sai aka fahimci annabi kamar yayi fushi ya'ani yana nufin lam yambasit wa lam yashrah sadaruhu kamar annabi bai saki fuskarsa kamar ba a saki take ba kamar yadda ya saba kirjinsa kamar bai zamto yalwatacce ba haka sallallahu alaihi wasallam kamar dai an fahimci kamar annabi yana cikin wani hali na damuwa li'annahu sai ma ce lam yatimma salata saboda annabi bai cika sallar tasa ba lokacin da ya gama wa hadhihi min ni'matillahi 'ala al-insani sai ma ce to wannan na daga cikin ni'ima da Allah ya wa mutum annahu idha hasala minhu khalalun fi ibadati duk lokacin da ka samu wata matsala a cikin sallarka ka kana sallah sai wata matsala ta samu sallar bata cika ba lam ya'lam bihi wanda zaka ga baka san lokacin da kai wannan ka samu wannan matsalar ba annahu yajidu nafsahu munqabidan sai mutum kawai ji zuciyarsa haka a daure kamar bai gamsu da abin da ya ba an fahimta sau da yawa idan mutum ya sallah bai cika sallarsa ba ko akwai wani matsala kai kanka sai ka rinka ji kamar fa akwai anya sallar nan ta cika kuwa kamar akwai wani abu da ka tauye a cikin sallar nan Allah madaukakin sarki zai sanya maka alama ta hanyar zuciyarka ta ji bata gamsu ba hatta ya munna hatta ya munna Allahu alaihi bi ikmalihi har sai Allah ya maka baiwa ka iya ciki sallar sannan kuma sai ka ji dadi bi khilafil insani alladhi la yubali sabanin mutumin da baya damuwa da irin waɗannan abubuwa na ibada na sallah al insanu alladhi yahrisu ala itqani amalihi mutumin da yake damuwa wajen kyautata ibadarsa ya yi ta yadda Allah maɗaukakin sarki ce a yi ta. Laufuri ba annahu sahab inda za ka ƙaddara cewa wata rana ya zo sallah sai ya rab kanuwa ya manta wani abu. Malai ce, Fasayyasiruhu Allahu lahu ma ya ja'aluhu yutiqinu. To sai Allah ya sare masa abin da zai sanya shi kuma ya dawo ya gyara sallah ya yi ta yadda ya kamata. Da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya gama sallah. ya raka'a biyu sai ya tashi ya koma gefe ya dan dora hannunsa haka alamun damuwa suka bayyana a fuskarsa mai walwali mai haske sallallahu alaihi wasallam malaci almuhim abin da yake da muhimmanci wannan duk bayanin malin yace lamma ra'a sahabatu ala hadhihi alhal lokacin da sabai ra'ahu sahabatu ala hadhihi alhal lokacin da sabai suka ga annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi a wannan hali وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة shi kuma zan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi an sanya masa kwarjini annabi yana da matukar kwarjini sallallahu alaihi wasallam al'azima mai girma haban nasu ayyukan limuhu kowa sai kasa yi manzan Allah magana saboda kwarjinin manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi an yi sallah raka'a biyu kuma kowa san sallah raka'a hudu ce kuma annabi ya tashi ya koma gefe yana masallacin ba fita yi ba kuma duk suna cikin masallacin a zaune su ma amma kowa ya kasa cewa komai kowa ya kasa cewa ya rasulullah sallan na farka abi akai a gyara kowa ya shiru saboda kwarjini irin na muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta akhassan nasi abubakrin wa umar hatta mutanen da suka fi keɓantuwa zuwa gare shi mafiya kusanci da shi abubakar da umar allah ya ƙara musu yarda wanda kusan kodayaushe suna tare da shi su ma suna zaune a cikin masallacin amma babu wanda ya iya manzon allah magana a cikinsu tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ha ba ayyukan limahu su ma annabi ya musu kwarjini ba su iya masa magana ba wa kana fil qaumi rajulun yuda'ibuhu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yusammihi dhal yadaini a cikin mutanen da suke masallacin akwai wani mutumi wanda annabi yana masa kakaci annabi yana dan masa barkwanci haka yana ambatansa da dhul yadaini ma'abucin hannaye annabi yana ce masa dhul yadaini haka annabi yake masa wasa ai sahibul yadaini li'anna yadaini li'anna yadayhi tawilatani saboda hannayensa guda biyu suna da tsayi ma'ana hannayensa guda biyu suna da tsayi fiye da na sauran mutane sai annabi yake ce masa ma'abocin hannaye kai mai hannaye zo nan mai hannaye irin dai wasa dan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan yi kakaci lokaci zuwa lokaci imamu tirmizi a cikin littafin sa ash-shama'ilul muhammadiyya ya kawo littafin ne kawai dan yi maka bayani akan ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwan da yake littafi ne mai kyau Imam Tirmidhi ya rubuta shi ya babu yayi guda akan babu fi mazihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam babu da zai bayani akan irin dan kakaci da wasa da manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam saboda shi kamar yawan wasa da kakaci malamai suka ce kamar gishiri ne a cikin miya an gane idan ka zo kai miya babu gishiri tana daɗi to idan ka zama to kai kullum baka kakaci baka wasa kullum ba gishiri a rayuwarka kenan idan kuma gishiri yayi yawa fa a miya me yake yi to haka kuma kakaci in yayi yawa kuma matsala ne eh in yayi yawa matsala ne ina je ai mun ambata a cikin karatun mu na ayatul insan mala yayi babi akan wannan Allah ya sa mu dace almin dai manzo Allah ya tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kan masa wasa yace masa kai me hannaye to shi wannan mutumin shi kaɗai ne a cikin masallacin ya iya yin ƙarfin hali. Fakanar Rasulu sallallahu Alaihi wasallam yi da'ibu, annabi ya kasance ne masa wasa, fataƙaddamar rajulu faƙala sai mutum ya tashi ya zuwa matso kusa ya yi gaba, faƙala sai ce, Ya Rasulallah, ya manzan Allah, ana sita, an ƙasartar sala. Ya Rasulallah, shin mantawa kai kai raka a biyu, ko kuma ƙasarin sallah kai aka dawo da ita raka a biyu, wani bonus ne muka samu. aka dawo da shi raka'a biyu qala rasulu alaihi salatu wassalam sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce da shi lam ansa wa lam taqsur ban famanta ba kuma sallah ba a rage ta ba tana nan a raka'a sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimta fa nafa nisyanan ya'tari al-bashariyya sai annabi ya kore mantuwa da take bujuro wa dan adam annabi ya ce shi bai manta ba wani falƙasar sannan kuma ya kore rage sallar a shar'anci ita ma ba a yi ba ba a rage ba mantuwa ita ce abin da ɗan adam yakan yi wanda bai isa ya kauce mata ba kowa mantuwa tana bujiro masa har annabawa da manzanni hatta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya fi kowa daraja da fifiko a wajen allah allah ya sa masa yana iya mantuwa ya manta abu yanzu ba gashi an samu ba wannan shi nuna maka ashe annabi muhammad ba allah ba kenan ina fatan fahimta ba Allah bane dan Allah madaukakin sarki yana mantuwa wa ma kana rabbuka nasiyan duk matsayin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare nan a matsayin abdullahi rasulullah bawan Allah ne manzon Allah ne ba Allah bane ina fatan fahimta to in mutum ba annabi Muhammad bane tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wai ka ga mu wanda yayi zo kusa da shi a matsayi ina fatan fahimta to kaga in mutum bai kai shi matsayi ba kuwa to kowa yana ƙasansa kaga bawan Allah ne ma bawan da bai kai annabi Muhammad tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi saboda haka Allah madaukakin sarki Allah ne shine mai halitta shi ake bautawa shi ake neman komai a wajensa annabawa da manzanni kuma bayan Allah ne Allah ya turo su ne su isar da shari'arsa su kira mutane zuwa ga addininsa shikenan sai Allah madaukakin sarki ka bashi matsayin Allah annabawa da manzanni ka basu matsayin annabawa da manzanni shikenan sai ka huta Allah ya sa mu dace mala yace wa huwa hukmun shar'iyyun shi kuma rage sallah kaga mun hukunci ne na shari'a to shi ma bai faru ba ban yi mantuwa ba a matsayina na dan adam kuma Allah madaukakin sarki bai rage sallah ba ta nan a yadda take la yumkin fihi la yumkin fihi al-khata' wanda kuskure bai faru a cikin shi ba faqala ar-rajul radiyallahu anhu shi dai wannan mutum zulya dai ni Allah kara masa yarda kun ga fa yayi yayi namijin kokari a lokacin dan ta dalilin sa muka samu wannan shari'a bala sai ya kara nanatawa ya ce rasulullahi tabbas qad nasita tabbas ka manta ya rasulullah fa qala sallallahu alaihi wa sallam lin nas sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yaje ya kalli mutane yanzu ya tantance sai ya ce aka ma yaqulu dhul yadaini annabi ya ce jama'a kamar abinda zuladaini yake faɗa ne daidai ne abinda zuladaini yake faɗa qalu na'am ya rasulullah sai a lokacin su suka samu bakin magana suka ce haka ne ya rasulullah an an rage sallah sannan suka samu bakin magana haka ne ya manzon Allah da gaske ne abin da Dulaydin ya faɗa fata qaddama ila makani sai annabi ya gabata zuwa gurbin da yake jan limanci gurgurin liman sai ya koma wajen fa sallama taraka sai ya sallaci abin da ya bari me ya bari raka'a biyu sai ya ciko ta tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ai raka'ataini thumma sallama sannan sai yayi sallama bayan ya sallaci raka'o'in nan guda biyu thumma sajada sajadataini sannan yayi sujjada guda biyu bayan sallama thumma sallama sannan yayi sallama yan uwa an fahimta da kyau to haka ake sujudu sahwi idan kai sujudu sahwi ba a yin tahiyya a ciki ko an kaga tahiyya babu tahiyya a ciki sujudu sawi da kayi ta sujjada ce guda biyu kawai idan kai sujjada ka dago kai azkar dagowa daga sujjada ka koma ka ƙara sujjada kana dagowa da ka zauna sai ka ce assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah sujjada ta yi an gane tare da cewa mu alittafanmu na malike zaga akwai tahiyya ko amma a hadisi babu tahiyya eh babu tahiyya saboda haka idan kai sujudu sawi babu tahiyya a cikin ta kawai sallama zaka yi shikenan ka gama sallaka ita ita sujjadar ita ce gyaran sallah kai sujada shikenan sai kai sallama to wannan shine ina gani kuma insha Allah ta'ala anan zamu dakata saboda lokaci yayi sati mai sai mu tashi sai mu tashi wani misalin na daban zuwa kuma gyararraki da malam zai taimana kuma insha Allah ta'ala har zuwa ƙarshe abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba na'am mutumin da yake masbuki a sallah mai raka'a hudu ya riski uku na'am na'am lokacin da limami yake tasa kenan abin da ke cewa shine idan mutum masbuki ne raka'a ɗaya ta kwace masa ya samu raka'a uku to kun ga raka'an liman ta ƙarshe shi kuma tasa ta uku ce idan liman ya zauna yana tahiyya tahiyyar liman za ta kasance doguwa me dalili saboda tahiyyar limami tahiyya ce ta ƙarshe zai yi tahiyya ya salatin annabi ya roki Allah tsari daga abubuwa guda hudu in ma da akwai sa'o'in yayi shi kuma tahiyyar ce ta uku to sai yake tambaya wai wannan zaman da yi zai yi addu'o'i ko ba zai ba zai yi addu'o'i ba matsala zai yi addu'o'in sa duka a lokacin yana mai koyi da limami ne zai yi addu'o'in sa in ya gama kuma ya tashi yanzu ya zama to shi shi kada independent to da ka shi ma idan ya zauna ya tayyarsa zai waɗannan abubuwa kuma ya addu'o'insa babu laifi insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwa abinda muka faɗi daidai na'am na'am wajen yin tofi ina gane tofin ake fara yi in an mutum ya tofin tuf tuf tuf guda uku sannan sai ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim shikenan eh tofin ake fara yi kamar yadda hadisin ya nuna Allah ya samu dace وسبحانك اللهم